الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه المقرر الخامس برنامج العلوم الإسلامية والأدبية برنامج العلوم الإدارية والإنسانية تأليف الدكتور أحمد بن علي خير المبارك الدكتور عبد الله بن عبد الله والدكتور عبد الله عبد الموسن رحمهم الله تبارك وتعالى درسي ننوضى متاشا يوم السنة مع القرآن السنة مع القرآن wato aikin hadisi tare da ƙur'ani a ina ne hadisi yake aiki idan alƙur'ani yana nan sannan kuma ina ne hadisi yake aiki idan babu ƙur'ani saboda idan aka ce akwai aya to babu yadda za ka yi ka kawo hadisi sai dai in za ka kawo hadisin da farko daga baya ka kawo aya amma kamata yi ka kawo ayan ƙur'ani sai ka kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin ƙarfafawa ko ƙarin bayani shi ne mala ya ce inna lissunnati almutahara lalle ga sunnan annabi sunnan da ta tabbata ko hadisin da ya tabbata ma alkur'ani karim tare da alkur'ani mai girma akwai salasa halatin halaye guda uku me yasa muka ce salasa halat ba mu ce salasu halat ba menene masa wasallin ok ismu inna ana samun sa yana da tsawo ne haka liman zai magana haka ne inna salasa halatin kanat lissunna al-mutahara amma al-qur'anil karim ya canka daidai alhalatul ula hali na farko an ta kuna sunnatu mukarraratun ko mukarraratan li hukumin ja'a fil qur'anil karim hadisi yakan zo domin ya tabbatar da abin da ya zo a cikin alkur'ani wannan shine na farko فيكون هذا من توارد الأدلة على حكم واحد wannan zai kasance dalilai sun yi yawa akan abu guda daya ga dalilin qur'ani ga dalilin hadisi misaluhu ga misalinsa hadith la yahillu malum ri'in muslimin dukiyar musulmi ba ta halatta illa bi tsibin min nafsi a nan haka yace amma asalin nafsin hadisin ba haka ba ne illa bi tsibin min nafsi illa bi tsibin nafs sai da daɗin rai yanzu mutumin da ya zo kuka haɗu da shi ya ɗauki kuɗi ya baka ka roƙe shi ko baka roƙe shi ba sai ya ɗauki kuɗi ya baka shi ya ga dama ka roƙe shi kyauta ya ɗauka ya baka ka roƙe shi sadaka ya ɗauka ya baka haka kawai ya ɗauka ya baka wannan dukiya ana kiranta dukiya ce wanda ta fito da daɗin rai ina fata an gane to sai kuma hanyoyin mu'amala ta yau da gobe da hanyoyin kasuwanci saye da sayarwa aikin kwadago da sauran makamantansu fa inna hadhal hadith kun ga wannan hadisi jaa muqarraran ko muqarriran ya zo ne domin ya tabbatar wa muakkidan ya karfafa li hurmati malil muslim ga haramcin dukiyar musulmi allati afadaha qawluhu ta'ala wanda fadin Allah madaukaki ya tabbatar da haka ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kai imani la takulu amwalakum kada ku kuskura ku ci dukiyoyinku bainakun tsakaninku bilbatile da barna ta hanyar ƙarya shi yasa da sata da cuwa-cuwa da ha'inci fashi da makami duk waɗannan layuka gaba ɗaya haramun ne illa an ta kuna tijaratan an tsaradin minkum sai dai idan kasuwanci ne wanda kun yarda ko da yake asali mahallin shahid la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa dinnan wani misali ne guda ɗaya daga cikin hanyoyin da aka halatta maka cin dukiyar ɗan uwanka shi yasa kullum muke cewa mutumin da ya sayo abu naira dubu goma da ya sayo dubu goma ya kawo kasuwa sai wannan ya zo ya taya dubu sha biyu wannan ya taya dubu sha biyar wancan ya taya dubu sha takwas wani da ya zo sai ya taya ashirin sai ya sayar masa riban nawa ya samu to a musulunci haramun ne in wani ya zo ya taya ma ishirin da biyar ya sayar masa bai ci haramun ba saboda an taradin ka yadda ne shi ma ya yadda akan samu mutumin da yake za ka tsuga masa kuli akan abu sai ce ba zai sayar ba cikin ruwan sanyi sai ya ce ma wani ya zo ya bashi kudi kaɗan ya sayar masa ana samu amma ba su da yawa in yana son ka da abin sai ya ce kai ka kawo da abin da ya sauwaka mutane da yawa sun ƙara masa kudi amma ya ƙi sauraronsu shi ne illa an ta kuna tijaratan sai dai idan hanyar kasuwanci ne tijaratan au ijaratan tijaratan au ijaratan au kaza wa haddis wala haraj an taradin minkum amma akwai yarjejeniya musamman wanda zai dauki kudi ya bayar sai kuma wanda zai dauki abu ya bayar saboda in muka zo muna cinikin wannan in ban yadda ba zan mika maka ne shi yasa malamai suka yi cewa akwai yadda na magana akwai yadda na aiki muka zo muna, muna ciniki da arama kan wannan ce kaza in ce kaza ya ce kaza in ce kaza sai na ɗauki abin sai na ba da alarama na ce to gashi ga dukkan alamu ni yawwa sauran alarama ya kawo kudinsa ana yin haka mutumin da ya mika kudi sai aka karba nawa ne abu kaza ne to shikenan nan ma yadda ne in baka yadda baka ce a'a ka karo eh na'am wannan hali na farko hadisi ya karfafa ayan qur'ani alhala asaniya hali na biyu an takuna sunnatu sunna ta kasance mubayyinatun mai yin bayani wa mufassilatun mai dalla-dalla li ahkamin ga waɗansu hukunce-hukunce waradat fil Qur'ani wanda suka zo a cikin Qur'ani eh abinda masu kalakato ba su gane ba kenan wannan gaba ko kuma suke neman rusawa gaba daya kwarai da gaske ka salati masalan kaman sallah ka ja al'amru biha umarni da yin sallah ya zo fi ƙaulihi ta'ala a faɗin Allah maɗaukaki wa ƙimin salatu kutsai da sallah. Walakin nan nasta sai dai wannan nasti haza lam yi bayyin bai yi bayanin kaifiyatin salati yadda ake sallah ba. Walam ya dulla ala ahkamiha al'ukura bai gwada hukunce-hukuncen sallah masu yawa ba. Waja a ce sunnatu sai hadisan annabi suka zo mu bayyanatin suna bayani wa sharihatun likuli a kami sala suna sharhi ga kowane hukunci na sallah min arkanin wa wajibatin wa shurutin wa sunan sawa'u rukunai ne wajibai ne sunnoni ne sharuɗa ne abubuwan da suke ɓata sallah ne menene sai ka tattaro hadisai ka kaf gaba daya sannan ka samu cikakken bayani in dai babu hadisi to ba san yadda za a yi sallah ba in kuma ka ce ka tashi ka samu iyayenka ne ayan qur'ani da man ta fala komi ne aka tashi aka samu iyaye suna aikatawa za a yi ba komi bane sannan kuma ai ba a ce ai koyi da iyaye ba aikin ibada da ilimi aka ce a koyi wannan kenan wa mislu haka ma misalin azzakatu sallah wa sawmu da azumi wal hajju da aikin hajji wal mu'amalat da mu'amala na yau da gobe harkokin kasuwanci harkokin zamantakewan aure da hukunce-hukunce al'uqubat wal jara'im suna kiransu al'uqubat wal jara'im ko al'ahwalu shakhsiyya wa gairi ha da waɗansunsu idan ka ɗauko ayin ƙur'ani ta ce a ba da zakka amma ya za a ba da zakka ga maganan azumi ya za a yi azumin ga maganan aikin haji ya za a yi aikin hajin annabi da kansa da ya aikin haji ya ce na yi aikin haji ne ku zo an ni malafikakun kamar yadda ya ce sallu kamar aitumuni wancan ya ce ku zo an nima na sai ka kum la'alli la'alƙakun ba da ami haza ku koya saboda ba mamaki bayan wannan shekara ba za mu sake haduwa ba to in ka zo ka rusa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da hadisai a wannan bangare to ayyukan ibada za su tashi fanko ne misali in aka ce mutum aqimus salata to ya zai yi Allah rama ban san ya suke sallan ba.
Ana ta cewa Eh su ya suke sallah.
Ana cewa ana so a ga bidiyon yadda shi wannan nasu yake alwala da sallah har yanzu babu.
To. Ba gani. Me yiwa wannan irin abin nan menene yake fada? Ko da yake akwai mutanen farko mutanen farko 'yan kalakatun da suka fara bayyana kamar yadda ake faɗa akwai wanda ba sa sallah kwata-kwata eh ba sa sallah kwata-kwata Allah da ya sauke alhala as-salisa sai hali na uku an ta'tiya sunnatu bi akamin sunna ta zo da hukunce hukunce sakata an hal qur'anul karim wanda alkur'ani ya yi shiru bai magana ba suna nan da yawa su kuma hadisai ne suka ambace su misaluhu misali hadisu abi huraira ta radiyallahu anhu kwala hadisin abu huraira Allah shi ƙara yadda da shi ya ce na annabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya yi hani an tunka halmar'atu ala ammatiha au kalatiha a auri mace a bisa gwaggonta ko ummanta ka auri mace ka auro gwaggwanta ka auri mace ka auro ummanta ka hada su lokaci guda ayi inda qur'ani yace wa an tajma'u eh bainal ukhtayn illa ma qad salafa to ga hadisi nan ya kara mana mutum ya auri mace sai ya auro yar uwarta uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya bai halatta ba sai dai idan ka sake ɗaya ko idan ta mutu mafiya yawa a ƙasar nan ana samu idan mace ta mutu sai a baka kanwanta ko ba haka bane amma idan ka sake ta kaje kana neman kanwan za su baka yana da wahala duk da kasancewa ya halatta amma ba za su baka ba na ga alarma yana tunani mai yiwa akwai wani labari ne eh to hadisi ya kara mana da cewa ka auro mata gwaggwanta ko ummanta saboda za ka haɗa faɗa a dangi amma abokiyar wasan tafa halal ne shi ba za a haɗa faɗa a dangi ba eh in sun ga dama suka baka shi kenan ka auro abokiyar wasanta kunga suna sauyoyin juna kenan amma in aka ce goggonta ne ana nufin fa kanwar ubanta ummanta kanwar uwarta ka zo ka hada su a kishi komi imanin mata sai an samu kishi komi imanin mata sai an samu kishi na'am don aka samu kishi mai zafi wace ce za a fi sauraron magananta uwar gida ko amarya ko da ke mai mata ɗaya baya da bakin magana a wannan fage fanna hayo anil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha hani dangane da haɗawa a igiyar aure tsakanin mace da gwaggwanta au bainaha wa baina kalatiha ko tsakaninta da ummanta lam yati nafsun fil qur'ani bi tahrimi nafsi bai zo cikin alqur'ani cewa haramun bane fastaqallati sunnatu bi isbati saboda haka sai sunna sai hadisin annabi yake banta da tabbatar da haramcin yin haka fa hadhihi hiya halatu sunna al mutahhara min al qur'ani al karim wadannan halaye guda uku eh su ne haka ne ko? amma akwai fa inda yake guda hudu ne suna ta kan zo bai kawo na hudun ba ne wani lokaci akwai kalma guda daya cikin kur'ani wanda suna ta kan zo mufassira tana fassarawa in baka dauki wannan fassara din ba za ka sha wahala hafizu ala salawati was salatul wusta hukumu lillahi qanitin wace ce was salatul wusta saboda idan ka zo kace asuba a zahar la'asar ita ce wa salatul usta magariba isha'i kuma lissafi ana farawa da sallan asuba ne ko ana farawa da sallan azhar ne kaga wannan ma ayoyin qur'ani ba su yi bayanin ga yadda za yi ba sai ka koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ina jin kaman wannan yana da dan nauyin fahimta ne shi yasa bai kawo shi ba fa hadhihi hiya halatu sunna al-mutahhara ma al-Qur'an al-Karim yajibu itibaruha wajibi ne a lura da waɗannan wal akazu biha ayi riko da su inda akazil hukumi shar'i yayin da za a fitar da hukunci na shari'a wala yajuzu bi hali min al-ahwali min al-ahwali akwai alif bai halatta ta kowace hali tarkuha a ce an bari a bitta hawun ko kuma yin sakaci da masakallat bihi min al-ahkam da abinda hadisan annabi suka keɓanta na hukunce hukunce to kaga wannan kama ana yi ne kai tsaye da masu da masu watsi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa zalika hadmul lidin duk wanda yayi watsi da hadisan annabi ya rusa addini ne gaba daya wa ta'tilun ya wofantar da limasdar min masadir tashri ga wani jigo ko tushe daga cikin tushe tushe na shari'a wato source daga cikin sources dallatil adilla waɗanda dalilai suka yi nuni wa ajma'atil umma kuma al'umma ta yi ijima'i a kai wa tadati daruratu itibaraha kuma lalura ta tabbatar dole a lura da wannan. A dalilu salis, dalili na uku al'ijima, tarifin ijima lugatan, sai dalili na hudu, na na uku shi ne ijima'i. Menene ake nufi da ijima'i a lugar larabci? Al'ijima'u fil lugati lahu ma'anayani. Ijima'i a lugar larabci yana da ma'ana guda biyu. Al'awwal na farko al'ittifaku, a yi ittifaki a haɗa kai. yuqalu da larabci ana cewa ajma'al qaumu ala kaza idza tafaqu alai mutane sun yi ijma'i akan abu kaza idan sun yi ittifaki akai dukkan su bakin su ya hadu akan wannan abu asani na biyu al-azm wa tasmim dagewa da nacewa dagewa da na cewa yukalu ana cewa ajma fulanu amrahu ala kaza wane ya tara al'amarinsa abu kaza wato idan ka yanke hukuncin za ka yi abu ko a hana ka ko kar a hana ka ba za ka saurari kowa ba to a larabci akan ce a jima'a fulanun alakaza ya gama yanke hukunci kenan idan azama idan ya kudurta wa sammama alai kuma ya dage a kai to sai dai ku lura wal ma'anar awwal ma'ana na farko huwal munafik lil ijma fi istilahil usuliyina ma'ana na farko shine wanda ya dace da ma'anan ijima'i a wajen malaman usul na me kenan na ittifaki yawwa kamar yadda kwamitin masallaci za ku zo ku yi mitin kuka zo kuka yi mitin za ku yi ittifaki cewa a ƙara koyaye a baya misali to wannan da larabci ana kiransa ijima'i a ilimi ma ana kiransa ijima'i bi ma'ana ittifaki ittifaki na'am ta'riful ijma' fil istila to ga ta'rifin ijma'i technically technically ba ilimanci kenan huwa ittifaqul muttahidina shine ittifaqin malamai waɗanda suke muttahidai kaga ba kwamitin masallaci ba kenan eh ittifaƙin kwamitin masallaci abin da ya shafi harkokin masallaci ne ittifaƙin malamai masu ƙoƙari shine ijma'i na usulul fiqh min ummati muhammad daga al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da wafati bayan rasuwan annabi idan annabi yana nan suka yi ittifaki zai zama karbebe saboda me akwai wahayi eh fi asrin min al-usur a wani zamani daga cikin zamunna yanzu daga rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa yanzu muna da karnoni guda nawa idan mun dauka shekara 100 in 120 ko da 30 da 30 ne zai zama goma sha biyu ko ko sha ɗaya a cikin shekaru ɗari da ashirin ko shekaru ɗari ana iya samun canjin wani abu kamar yanzu wannan zamani namu akwai canje-canjen ai ko ia ne suke fada? artificial intelligence ga computers ga wani promo ne ko foko ne na wayoyi daban-daban jiya da daddare ma nake ganin wata sabuwar waya wanda ta fito wai ana kiranta na ce kai na ce duniya akwai aiki wata sabuwar waya ce ta fito ita ma tana da waɗansu facilities wanda ba kowace waya ce take da take da shi ba sai dai duk mutanen da suke neman fashon su ne ake kwashe kudadensu inda za ka samu wayan da za ta biya maka bukata ta inganta maka kasuwancinka ta sadar da zumuncinka ta gyara maka al'amarinka ya fi maka sauki amma ka sayi waya naira dubu saba'in wani sabon yayi ya zo dubu ɗari da ashirin ka saya ka bar wancan wani sabon yayi ya zo dubu ɗari da casa'in ka saya ka bar wancan akwai fa wanda kawai hoto za a ɗauka daga nan za a ɗauki hoton abin da yake can ya fito da shi garau a kan wannan kawai sai su canza waya to don ka ɗauki hoto daga nan ya fito da shi garau inda ya ba ɓarawo ba ne za ka ɗauki hoton mai amfaninsa a gani su ne ne aka fi kwashe kuɗaɗensu ta hanyoyin wayoyi a duniya larabawa murai da gaske sai mu kuma bakake suwa ya ka fitin datansu a to ai dawa don da aka yau aka fitar da waya a duniya da safen nan zuwa yamma balarabe zai saya sai ka samu ma mai yiwa ba wayoyin yake sosai da abin nan ba Allah ya kyauta eh saboda sun samu kuɗaɗe kuma wani lokaci suka rasa saboda in ka kushe su kuma ta nan in ka je ta wani waje kuma dole ka yaba musu tunda kusan duk masallatan da ake ginawa a ƙasan nan suwaye suke ba da kudaden yi ga masallatai ga markazai da ake ginawa su suke ba da kudin saboda haka in ka zagi wasu a cikinsu za ka yawwa eh haka abin yake na'am fi asirin minal usur ana nufin a cikin wani zamani daga cikin zamunna tunda kaga akwai zamunna da yawa hakan nan kamar yadda muka ambata ala amrin dini a bisa al'amari na addini yawwa to wannan shi ake kiransa ijma'i ko ittifaqi usuliyan usuliyan sharhu ta'rif ga sharhi a gurguje tunda mun yi karin bayani a baya qawluhu ittifaqul mujtahidina ittifaki masu kokari ittifakin masu kokari yukhriju yana fitar da ittifa ittifaqa ghairil mujtahidina ittifakin wanda ba su da kokari eh waɗanda social media yake daga su wani in kaji yana da surutu yana da baki sai a dauka babban malami ne alhali kuma ko kusa da mujtahidi bai kai ba warai da gaske kalawam da shi da sauran tarukuce duk ɗaya ne kawai shi yana da baki ne fa innahu la yutabar ba a lura da irin wannan wal muradu bil na huna abinda ake nufi da muttahidai anan man balaga rutbatal ittihadi wanda ya kai matsayi na ittihadi wani matsayi kenan bi an takawwanat indahu milka ilmiya shine ya samu mallakan hanyoyin ilimi yastati bi wasitatiha zai iya amfani da waɗannan hanyoyin istinbatal ahkami shar'iyya ya ciro hukunci na shari'a min al-adilla daga cikin dalilai da waɗansu sinadarai ne ake halawa Qur'ani tafsiri hadisi masalahul hadis usulul fiqh to ayi akwai fikihun akwai usulul fikih kaga shida kenan sai kuma me mai akwai arabiya arabiyan nan ta kasu kashi kashi eh akwai balaga akwai nahwu akwai sarfu akwai fikihul luga fikihul luga ko da yake in aka ce balaga shikenan fikihul luga ya shiga ciki waɗansu malamai sukan ce waɗannan guda shida za su ce balaga maimakon arabiya saboda akwai wanda zai zo yana magana da yaren larabci kawai kuma za ka iya fahimta amma in aka zo babin ilimi ba zai gane menene ake magana a kai ba shi yasa suke ce balaga bakwai na hau takwas tasrifi tara tarihi ma babar sha baya ba saboda in baka da tarihin musulunci baka sanya zaka sai ka koma littafan tarihi tunda alkur'ani ba zai ce maka daga lokacin wahayi ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru har annabi ya hijira daga makka zuwa madina ga yaƙe-yaƙen da aka yi ƙur'ani a ambata a jere a cikin hadisai masu sukan kawo ne amma ba a jere ke ba sai ka koma littafan tarihi kwarai da gaske to ga sunan da yawa wanda ya kware a waɗannan amma abin da zai baka mamaki shine a yanzu mafiya yawan mutane waɗanda suke jinsu a tiktok su ne na farko wani zai ja aya ba daidai ba daman bai haddace ta yadda ya kamata ba ko an gyara masa ba zai gyaru ba eh saboda daman already shi bai haddace ba kawai yanko ta yayi tunda bai faɗi kalman daidai ba domin saboda wata kalman zai canza mata wasali in ya canza mata wasali itimin bai san akwai illa wajen nahawu bai san nahawu ba balle ya jawo maka hadisin annabi to amma saboda an yayyanka an yayyanka an tura yara ƙanana suna kabbara eh to sai a ɗauka shi ne wani abin nan to idan wani yana sauraronsa abin da ya saurara da gare shi zai haddace a matsayin ilimi ai kaga babu gwarai da gaske to shi ne mushkila mushkilan kenan ta kawo masa kalman balaga bai san bambanci tsakanin wannan da wannan ba to Allah ya kyauta qauluhu ba'da wafatihi bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ishara ila anna al-ijma' wannan yana mana ishara cewa ijma'i la yatahaqqaqu illa ba'da wafatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya tabbata sai bayan rasuwan annabi dama mun yi tambaya saboda idan annabi yana nan to fa babu rigima kowa kawai sallamawa yake yi eh li'annal hujja fi hayatihi domin hujja a rayuwar annabi hiya fi aqwalihi a cikin zantukansa wa af'alihi da ayyukansa wa taqriratihi da tabbatarwansa wala itibara li qawli ahadin ma ba a lura da maganan wani ko abubakar ne ko umar ko usman ko ali balle sauran radiyallahu anhum in aka ce ga maganan annabi to magana ta kare qawluhu maganarsa fi asirin minal usuri a wani zamani daga cikin zamunna ƙayyadal ijma'a bi haza ko ƙayyadal ijma'u bi haza ijma'i ya ƙayyade da wannan in ka ga dama za ka iya ce ƙuyyidal ijma'u bi haza hatta la ya tasawwar wato kada mutum ya suranta annal murada abinda ake nufi bil ijma'i fi kullil usur ana nufin duk bayan shekara ɗari a samu ijima'i duk bayan shekara ɗari a'a idan guda ɗaya suka yi to ba mai warwarewa sai malamai kwarai in an samu guda ɗaya shi kenan fa yu'addi ila adami huqu'il ijma ila an taquma sa'a wannan zai iya kaiwa zuwa ga rashin samun ijima'i har kiyama ta tashi to akwai saɓani tsakanin wasu manyan malamai dangane da mujtahidi a yanzu ana iya samun mujtahidi ko babu mu yanzu ka kyale mu za mu iya ce muna da manya-manyan malaman da suka yi karatu da abin nan amma in an kwatanta su da waɗancan na da ba komai ba ne shi yasa wasu suke cewa ƙofan ijtihadi a rufe to Allah ya gafarta malam yanzu zaka iya samun kamar abin na ce kamar Imam al-Bukhari ko Imam Muslim su hadda cewa suka yi kuma in kace musu su karanta maka za su karanta maka bayan shekara biyu ko shekara uku kace su sake maimaita maka za su sake maimaita maka mu kuwa littafi muke karantawa in an kwace littafin ayi ne aiki kuma ibnu jarir tabari lokacin da yazo ya rubuta tafsirinsa mujalladi 30 mujalladi 30 da ya rubuta ai da kaya zauna ya rubuta eh sai yanzu ibnu jarir tabari tafsirin tabari mujalladi 30 to kaga kenan eh to ga ibn hazam al-andalusi wannan al-muhalla akwai wanda ya fito mujalladi 18 mujalladi 18 shi yasa in kana karanta al-muhalla zaka samu akwai inda babu ba zaka gane maganan ba saboda wanda ya rubuta a ciki akwai asalin wanda ya rubuta domin saboda ana son a yi gyara ko menene ya bata shi da ya tara littafai ya rubuta saboda rigima da suke yi aka zo aka kore shi ai barin littafin sanye a baya aka kona konawa suka yi da ya bulla a wancan garin ya samu natsuwa da ya ce ayan kun kona a banza ne abin yana nan kirjina ya ce barin sake rubutawa na gani yanzu a lissafin cefa ne ma sai ka bata ko sai mata su maka ciwa-ciwa ko ba sa yi to wannan kenan don haka akwai malaman da suke ganin babu muctahidai a yanzu in babu muctahidai babu ijma'i sai dai a yi amfani da ijma'in baya amma akwai malaman da suke ganin na yanzu za su iya kokartawa domin saboda in ba haka aka yi ba to kaga irin su koken irin su kurkura eh kurkura ruwa ne ko shekawa ne ake eh to musamman ma irin koken yadda za a mai da abu ya zamo foda a zamanin annabi akwai foda ne ko zamanin kalifofi ko tabi'ai babu irin wannan hodan ka gani idan za a yi operation wa mutum a ɗauke hankalinsa sai a yi masa operation sannan da sai a zuwa sake mayar masa da hankalinsa saboda idan yana ji garau ba zai iya jure ma aikin ba ga wannan duk binciken malamai ne ya ba da daman ai haka yanzu an samu ci gaban da allura ake yi ko in an yi allura mutum yana gani yana masa aiki ba zai ji zafi ba haka ne in kana so shi kenan sai a maka allura in aka maka allura amma yana jin banda barka ciki in za a barka cikin mutum ko kirjinsa a ce allura kawai za a masa a masa wannan operation eh na ganin sai dai in targade abin nan ko kuma karaya a hannu ko a kafa wannan to kaga dole a tambayi menene hukuncin tunda a da duk waɗannan babu su zamani ne ya kawo da sauran makamantarsu to sai kuma yace qauluhu ala amrin dini a bisa wani al'amari na addini ya wato ittifaquhum ala ghairi zalim ko kuma yukhraju ana iya fitar da ko shi yana fita ko ana iya fitar da shi ittifaƙinsu alagai da zalik ba akan wannan ba kal'amurin lugawi kamar abin da ya shafi luga amma alaran ma ka san wani abu ka san su ma fa luga suna da suna da kwamitinsu na duniya na larabci ba kamar yadda na turanci suke da shi duk abin da ka fitar da shi a yau wanda babu sunansa a larabci idan aka je aka kai musu suka shiga mitin za su je su tattauna a tsakaninsu to za su fito da sunansa da larabci ga kwamfuta ai saboda kirkire-kirkiren abubuwan da aka yi ta yi waɗanda suka kirkiro larabawa ne to kai ma an kawo maka da sunan da yaren cananci ko jafananci ko rashanci sai ka yi ƙoƙarin ba da sunansa a cikin yarenka na hausa ko ba ka ba ne? to ka gani da aka za ka ce kwamfuta da farko suna rubuta kwamfutar to sai suka ce me alhasu sai suka ba shi alhasu amma alhasu in ka duba ai ka koma da baya ka gani ina fata an fahimta to su ma larabawa suna da kwamitinsu majma'ul luga wannan majma'ul luga suna yin ittifaki su fitar da kalmar luga to shine mala yake cewa ba waɗannan ba tunda a usul ana magana na ilimi ake magana kamar yadda rabidatul alamil islami tana da kwamiti wanda suke fitar da abin da na gama jiya jiya ne suka ba da sheikh fauzan na saudi arabia shine shugaban kwamitin su na fatawa kuma shugaban kwamitin kibarul ulama ba su da sigarul ulama amma dai an ce kibarul ulama manya-manyan malamai na saudiya shine shugabansu matsayinsa ɗaya yake da matsayin minista kuma ba su cika ba da mutumin da yake da shekaru ko hamsin da wani abu ko sittin ba wani lokaci ma sai kana tafiya da sanda gwarai da gaske ko kuma sai kana gani da gilas hatta tafiyan kama ba da gilas ba zai wahala abin da yasa na kawo wannan bayani don gwada wato ya goge to yanzu wani abu yana faruwa sai a ce wannan kwamiti su zauna to duk zaman da suka yi suka tattauna to za su fitar da sakamako to wannan hukunci ne mutanen kamisurawa eh, ko kwantagurawa eh, ko da ke wani bayani ne da nake so na kawo al'azhar da malamanta in kuka duba za ku ga wani lokaci idan saudiya suka yi wani abu na su sai su yi nasu daban eh wannan kuma wani abu ne daban wata rana ma yi karin bayani na'am يخرج اتفاقهم على غير ذلك الامر اللغوي الذي لا يترتب عليه حكم شرعي wanda ba ruwansa da hukuncin shari'a saboda haka duk abin da ya shafi shari'ar musulunci aka yi ittifaki to wannan shi ake kiransa ijma'i subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk